الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الأخوة الإيمانية هي الأخوة حقا وما سواها تبع لها قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم والمجتمع الإسلامي مجتمع متماسك تسوده الألفة والمحبة والأخوة والمودة ولذلك جعل الإسلام حقوقا مشتركة بين المسلمين تؤدي إلى التماسك والقوة وزيادة الرابطة المبنية على الإيمان والتقوى فقد وضع الشارع القاعدة الصحيحة والميزان الدقيق في تعامل المسلمين بعضهم من بعض قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه أخرجه الإمام مسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات إلا بإعطاء الطريق حقه وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه وسئل عن حق زوجة أحدنا عليه فقال عليه الصلاة والسلام أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتفى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت رواه الطبراني والحاكم وذكر حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرهة فلحفتها ما أدت حقه رواه الحاكم وعلى المسلم لولاة أمره السمع وطاعة في غير معصية كما قال عليه الصلاة والسلام عليك السمع وطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك رواه مسلم وعلى الراعي نهو الرعية قوله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفقره وفاقته رواه أبو داود وغيره إخوة الإيمان إخوة الإيمان كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حسب امرئ من الشر أن يحسر أخاه المسلم رواه أبو داود وغيره وقال عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه الإمام البخاري والمفلس والمفلس في أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي فقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا رواه البخاري وله والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بياك yan uwa musulmi masu albarka muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan yini na juma'a yau muna goma sha bakwai ga watan juma'a ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da shekara 1445 a kidaya ta miladiya yau muna ɗaya ga watan goma sha biyu shekara ta 2023 taken wannan khutba ta mu ta yau haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi la'akari da cewa al'umman musulmi al'umma ce wacce take cakuɗe da juna babu yadda za a yi wani ya rayu ba tare da ɗan uwansa ba to rayuwa kuma ta yau da kullum tana iya zuwa da abubuwa mabambanta to ya kamata kowane musulmi ya gane haƙƙin ɗan uwansa musulmi kuma ya bakin ƙoƙarinsa ya tsari abin da ya kasa ko ya gajiya sai ya tuban ma Allah ya istighfari in kuma abin da zai yanki hanzari wurin dan uwansa musulmi ne sai ka yanki hanzari ka bashi hakuri ka lallashe shi domin ku rayu akan imani da tsoron Allah mutuwan ku ta riske ku akan haka ku dace da inuwan Allah subhanahu wata'ala da aljannan Allah da gafaransa amma idan ya kasance musulmi muna kiran kanmu musulmi mabiya annabin sallallahu alaihi wa alihi sallama amma kullum kuma muna mu'amala da juna muna cutar da juna kullum in ka bude baki a kaina zaka ce Allah ya isa in wancan ya bude baki a kanka zai ce Allah ya isa in wancan ya bude baki zai ce wani ya zalunce ni wani ya tawaye min haƙi wani bai kula da alfarmata ba in ya zama wannan ita ce rayuwarmu to rayuwar ta zama daban tsoro domin rayuwar ta mu kenan kamun wani lafisi ne ko kamun wani ID card ne muke karba na wutan jahannama saboda duk wanda ke cutar da musulmi to yana jefa kanshi yana kona kanshi ne a wutan jahannama musamman da ya cutar da musulmi cikin abin da yake ba shi da haƙƙi shi yasa wannan khutba take so ta tunatar da mu haƙoƙan musulmi a wuyan dan uwan shi musulmi muna fatan Allah ka taimake mu ka ba mu ikon tsarewa babu shakka ‘yan uwanta ta addini ita ce ‘yan uwanta ta gaskiya duk wata ‘yan uwanta to tana raka wannan ‘yan uwanta ta addini da ‘yan uwanta ta jini da ‘yan uwanta ta gari ko ta aiki ko ta sana'a to duka suna bayan ‘yan uwanta ta addini ne ‘yan uwanta ta addini ita ce ‘yan uwanta da Allah subhanahu wata'ala ya girmama ta ya mutunta ta ya kimanta ta kuma tsare ta ita take jawo ma mutum daraja da ɗaukaka cikin sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yana faɗi a cikin Alƙur'ani innamal mu'minun ikhwatun ku sani dai cewa lalle mummunai ƴan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum Allah ce da ka ku shi ku gyara ku shirya tsakankaninku kada ku yadda sabani da shedan ya zo ya balbalta haɗin kanku ya raba dunkulewanku ya sanya kowa ya ɗauki mafuskantan shi na daban da haka lallai cincirin da musulmi cincirin da ne wanda yake a ɗinke yake wanda yake kuma haɗin kai da dunkulewa da ƙaunan juna da ƴan uwanta da soyayya ita ne ta ɗinke shi domin addinin musulunci ya sanya waɗansu haƙoƙa wanda aka yi tarayya kana da wannan haƙi a wuyana ni ma ina da shi a wuyanka babba yana da shi a wuyan yaro yaro ma yana da shi a wuyan babba mace tana da shi a wuyan namiji namiji ma yana da shi a haƙƙin a wuyan mace bi ma'ana da waɗansu haƙoƙa ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya su mun yi tarayya ga baki ɗaya mu al'umma a cikinta wanda idan muka kiyaye waɗannan haƙoƙa wani bai taka haƙƙin ɗan uwan shi musulmi ba to lalle za mu ɗore cikin dunkulewa ɗin nan da ƙarfi za kuma mu ɗore wato cikin haɗin kai da ba da tsoro ga maƙiyanmu wanda yake kuma hakan yakan faru ne akan turba na imani da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala al-imam ibn muflih a cikin littafinsa al-adabu shar'iyya ya nakalto haƙƙin musulmi a wuyan musulmi ya zayyana waɗansu abubuwa da dama ga su zan karanto su kamar da al-imam ibn muflih ya kawo a cikin wannan littafi nasa al-adabu shar'iyya yace na daga cikin haƙƙin musulmi a wuyan musulmi wato an yasura auratahu musulmi dole ne ya wato tsare ko ya kiyaye ko ya rufe asirin dan uwan shi musulmi sannan ya yafe ma korakoransa waya da firu waya da fira zallatahu ya yafe ma tubatubai da korakorai da ke samun dan uwan shi musulmi yau da kullum wayar hama abratahu sannan duk inda kaga dan uwanka musulmi na zudda hawaye to dole ka tausaya mu wannan zudda hawayen ko kaga yana kokawa to dole ne ka tausaya ka yi duk yadda za ka yi ganin musulmi ka share mishi hawayensa waya kila asaratahu kuma dole ne musulmi ya yafe ya kau da kai daga kurakuran ɗan uwan shi musulmi da tuɓa da suke iya faɗa masa waya qabala ma'aziratahu yace kuma dole ne musulmi ya karbi uzurin ɗan uwan shi musulmi idan wani ya maka ba daidai ba yace do Allah na yi maka ba daidai ba amma ka yi haƙuri ko kuma don Allah ka yafe mu ko kuma wani ya ce wani bai maka daidai ba don Allah ka yi haƙuri ka yafe masa to lallai lallai dole sai ka yi haƙurin nan ka kuma yafe masa wa yudima nasihatahu ka kuma dawwama cikin yin nasiha ga ɗan uwanka musulmi ma'anan nasiha ka nuface shi da alkhairi duk abin da ka san zai sadar da shi zuwa ga Allah to ka sadar da shi zuwa ga wannan abin dole ne ka dawwama a cikin yin masa nasiha wato yau in kayi gobe ma za ka maimaita jibi ma za ka maimaita shekara mai zuwa ma za ka maimaita haka nan rayuwar musulmi take kullum cikin yin maɗan uwansa nasiha da fatan alkhairi gare shi wa ya rudda ghibatahu sannan idan ka ji ana gibansa ana cin namansa ana ɓata shi to lalle lalle kai raddin wannan abin ka ce ba gaskiya bane abin da aka faɗi ba gaskiya bane abin da muka sani akan wani shine alkhairi sannan wa yahfazu khullatahu ka tsare soyayyansa soyayyen da ke tsakankaninku to kada ka yadda ka yi abin da zai ɓata soyayyen da ke tsakankaninku har a sahabiyul jarir babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam muawiya bin abi sufyan a wata magana ta sa yake cewa idan akwai soyayya tsakankaninka da wani mutum gwargwadon filin gashi to kada ka yi kokari kar ka yi aikin da zai yanke wannan soyayya wato kai kokari dai ka tsare masoyanka kar ka yadda da kana da masoya ɗari yau kana da masoya ɗari gobe ka koma sittin jibi ka koma arba'in irin wannan ɗabi'an ba daidai ba ne kai ta neman tsarin masoya ne domin hankalinka zai kwanta zai kuma taimake ka gurin samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan wayar azin matahu alƙawarin da ke tsakankaninka da shi ɗan uwanka musulmi ko kuma ke tsakankanin shi da wani to kai bakin ƙoƙari ganin ka tsare masa wai yujibu da'awata idan musulmi ya kira ka ka amsa ko kuma in ya gayyace ka walima ka amsa masa sannan wa ya qabalu hadiyatahu ka karbi kyautan musulmi in yi maka matukan dai ba ka rika daga kai ne dan a ganka a baka ba ba kwadayi da ba bakere bane in musulmi dan uwanka ya maka kyauta to ka karbi kyautansa wa yusafi asilatahu idan ya sadar maka da wani alkhairi to karama masa yauwa ne maka alkhairi to kar ka zama kai dai kullum sai dai a baka kana lashe baki kana nagode Allah ya ji kan mahaifa a'a kai ma wata rana ka maida mishi da alkhairi idan yau ya baka wani abu kai ma gobe ka samu wani abu mai kima ka bashi irin wannan sai yantar da wuyanka ba za ka zama bawon kowa ba sannan kuma sai ya rika nuna ma masu kyautatawa cewa ashe kyautatawa tana da rana wanda aka yi ma ashe ya san an yi mishi wannan sai ya taimaka al'umman musulmi su kyautata ma junansu sannan wa yashkura ni'amatahu idan musulmi ya maka ni'ima to lalle ka gode ka gode in ya maka kaɗan ka gode in ya maka da yawa ka gode kar ya kasance kai kullum in aka baka sai ka lashe baki ka manta in yau ka nima aka yi maka gobe aka yi maka jibi ba a yi maka ba sai kuma ka fito kana korafi kana zagi a to wannan ba daidai bane haƙƙin musulmi ne in yayi maka wani alkhairi ya baka wata ni'ima to lalle ka gode ka yi mishi addu'a ta alkhairi sannan kuma wa yuhsinu nusratahu ka kyautata taimakon musulmi duk yadda kaga ya tataro wani al'amari mai wahala to ka taimake shi a sauke wannan al'amari wa yaqdi hajatahu kuma ka daji gurin biyan bukatun dan uwanka musulmi in dai yana da bukata a wurinka ko a wurin waninka to ka shiga gaba garin bukatuwarsa ta biya sannan wa yashfa mas'alatahu idan yana da wani tambaya ko wani roƙo da yake so yayi to lallai ka zama kai ne mutum na uku da zaka shiga tsakankani ka nemo mishi alfarman bukatun shi ta biya sannan wa shimita aqasatahu idan ya afisha to lalle ka gaishe shi idan ya ce alhamdulillah kamar yadda ya zo a cikin hadisi sannan wa yarudda balatahu idan yana da dukiya sai ya bata ko wata dabba sai ta bata to kai bakin kokarin da a ga wannan abin nashi a dawo masa da abinsa ballan ya bace an yake da nafin ɗinsa ko wani abu kama da haka kaga sai inda karfin ka ya kare wannan na daga cikin haƙƙin musulmi a wuyan musulmi sannan wai walihi wa la yu'adihi ka shadinci dan uwanka musulmi kada kai adawa da kiyayya daga dan uwanka musulmi sannan wayan surhu ala zalimi ala zalimi kan duk wanda ke neman ya zalunce shi wannan wanda zai zalunce shi ko makusancin ka ne ko wani na kusa da kai ne zai zalunci wani musulmi to lalle lalle ka ce maki wannan da za a zalunta ka ki goyon bayan dan uwanka wa yakuffahu an zulmihi shi kuma in zai zalunci to shi ma kai bakin kokarin gawan ka kama hannayen shi bai yi zalunci ba sannan wala yuslimuhu kar ka sallama dan uwanka musulmi zuwa ga bata zuwa ga tadewa zuwa ga halaka duk inda ka ga ya kama hanyar da ba daidai ba to kai kokari ka dawo da shi idan ka ga makiya sun taso shi a gaba kar ka ce ai ga nan su je su kashe shi ko kuma su je su yi mishi kaza a dan uwanka ne ba za ka sallama makiya ba za ka shiga ka fita kai ruwa kai tsaki ganin ka kwato dan uwanka musulmi wala ya qabuluhu kada ka walakanta dan uwanka musulmi ko ka ba da shi ka tozarta shi ko kuma kai mishi wani abin da ke nuni akan cewa shi ba shi da gata cikin ƴan uwan shi musulmi wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi ka so ma dan uwanka musulmi abin da kake so ma kanka wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi kuma ka kimi shi abin da kake kin makaran kanka kamar yadda nace wannan al-Imam Ibn Muflih shine ka wannan a cikin littafin sa al-Adabu Shar'iyya to haka nan kuma addinin musulunci ya sanya waɗansu ƙa'idoji ya sanya waɗansu ƙa'idoji masu kyau nagartattu ingantattu yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci dan uwan shi musulmi Allah subhanahu wataala yana kula cikin alqur'ani yace wa qul li ibadi yaqulu lati hi ahsan ka gaya ma bayina cewa idan za su yi magana to su faɗi magana mafi kyau ba ma hasanul ba ahsan magana mafi kyau idan za su yi magana su yi magana mai daɗi magana mai zaki maganan da yake akwai akwai gishiri a cikinta akwai magi a cikinta magana ce wacce take ba lami kawai magana ta fito ba kirfawa ba taunawa ba aunawa ba a'a magana ne daɗi wanda yake duk wanda ya ji wannan maganar da aka yi to ya san an kyautata magana an daɗaɗa magana malamai suka ce magana mafi daɗi shine duk maganan da zai sadar da kai kai samu farin jini a wurin Allah kaga wannan ya hada tun daga karatun alqur'ani da sauran dangogin ambatan Allah da umarni da abin kyau da hani akan mummunan aiki da dadada magana tsakankaninka da dan uwanka musulmi sabanin kishiyansa munanawa Allah ce ku wannan saboda inna shaytana yanzahu bainahum shaytan na nan yana kai ku mu tsakankani yana nan ya daku yana jiran wata kalma ta fito daga gare ka nan da nan ya rubuta sharrin da ke karkashin wannan shi kenan sai haifar da fitina da saɓani da yanke ma juna wani lokaci ma har da yaƙe-yaƙe tsakankanin al'ummar musulmi sai Allah ce to tun da shaitan yana nan a daku yana jiran ku wani abu kaɗan ya rura wutan fitina ko ku kuma in kuka tashi magana ba ma mai kyau za ku yi ba sai ku kalli magana mafi kyau mafi daɗi mafi nagarta mafi inganci shi za ku riƙa ma ƴan uwanku musulmi Allah ce inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina lalle da ma shaytan shi maki ne a gare mu ba kuma koye kiyaye ba karar ya fito ya ga mana cewa bana kaunan ku bana kaunan baban ku kuma zan yi duk yadda zan yi sai na tabbatar da duk kun zama ƴan wutan jahannama to kaga tun da ya riga ya fito ya gaya mana wannan to mu kuma duk yadda za mu yi mu saba ma iblis mu saba ma shaidan akan wannan matafiya ta sa to ya kamata mu yi a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ke kwaɗayin a nisanta shi daga wutan jahannama a shigar da shi aljanna manzon Allah ce to lalle mutuwan shi ta riske shi yana mai imani da Allah da ranar tashin alkiyama sannan ya rika yin ma mutane irin mu'amalan da yake so a yi masa duk abin da idan an maka zai zafafa ka zai tada maka da hankali to kai ma ka kai ma dan uwanka musulmi shikenan wannan ma'aunin da addinin musulunci ya bamu duk abin da ka san in an maka zai maka daɗi in an saki maka fuska zai maka daɗi eh to kai ma ka sake mu musulmi fuska in an kyautata maka zai maka daɗi kai ma kyautata mu wani in an zage ka zai maka zafi to kaka zage wani in an yi giban ka zai maka zafi kaka yi giban wani ka'ida ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu wanda zamu rika mu'amala ya boye mu wannan hadisi al-Imam Muslim shine ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan a zauna a hanya da kali da kali da hanyoyin da ke gefen hanya annabi ya ce kar a kuskura a zauna a gefen hanya sai dai ko ga wanda ya lashe takobin zai ba da haƙƙin hanya sahabbai suka tambaye shi menene haƙƙin hanya ya ce shi ne zabbul basa ka tsara ganinka kar duk wanda ya zo zai wuce ko mace ko namiji sai ka buɗe ido ka ga da me ya zo me wata irin riga ke jikin shi talaka ne ko ne arziki ne duk wannan ba naka bane ka tsara ganinka musamman ga mataye wa kaful aza ka kama cutarwanka daga bayan Allah kar ya kasance kana yawan ta'aliki akan mutane duk wanda ya zo zai wuce kana da ta'alikin da zaka yi akan shi ai ga nan wane ne ai kaza ne ai kaza ne ka kawo abubuwa wani lokaci ma ƙarya da ƙarairayi ne ka gina ta'aliki akai sai ku ittifaqi a wannan majalisin shikenan sai a tashi ai ga abin da ke faruwa alhalin kuma ku ne kuka kirkiri maganan ku ya ku ya ku na cutarwa kuka laƙaba mu wani to ka kama duk cutarwanka ba za ka doki kowa ba ba za ka zage kowa ba ba za ka yi giban kowa ba ba za ka yi ma kowa kallon da zai cutar da shi ba sannan in aka yi maka sallama ka amsa mai tafiya zai zo assalamu alaikum ina sun shagaltu da taƙi ana nan ana ta gaddama har ya gama sallaman shi ma ba sani ba to ka tauye ma hanyar haƙƙinsa dole ne akwai tuhuma a gaban a kanka gaban Allah ranar tashin alkiyama da haka in aka yi maka sallama ka amsa in ka ga abin da bai daidai ba kai umarni da a gyara in ka ga abin da aka yi mai kyau ka karfafa ko kuma ka ce lallai ya kamata a yi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama haƙƙin matan ɗaya daga cikin mu a wuyansa sai manzon Allah ce haƙƙin matayen mu a wuyan mu an yi tsi'imaha idza ta'in idan dai ka ci to sai ka ciyar da ita wa yaksuha idza tafa in ka sanya tufafi ita ma a ganta da tufafi wala yadribul wajha wato kenan kar ka zo waje ka cire daɗi ita matanka tana can gida ta kama hannu da ita da yara suna sallan lani sun rasa abin da za su ci wannan zalunci ne duk namijin da ke wannan azzalimi ne zai je ya ci mai kyau a waje amma matansa tana gida bata ma san abin da za ta ci ba mai sauki sauki shine sai ya bata mare daɗi amma shi ya fita waje je ya sami mai daɗi to dan uwa ina maka bishara cewa kai azzalimi ne ka tauye haƙƙin matanka kuma akwai tuhuma gobe kiyama a gaban Allah manzon Allah ya ci gaba da cewa sannan kada ka yadda ka dige ta a fuska sannan kada ka bata mata halitta ka ce jibe ta jaka dube ta da wani idan ta kamun kaza dube ta kaza manzon Allah ya hana wannan sannan idan ta bi maka abin tsiya kana son ka ladabtar da ita to ka kaurace mata amma dai kana nan a cikin gidan ba za ka ce to shikenan bari in kyale ki ki abin da kika ga dama ni nayi gaba na tafi ogomashu shikenan kuma sai lokacin da aka ganka ba a'a kana gidan za ka kaurace mata kwana ɗaya biyu zuwa uku daga nan kai mata nasiha da faɗakarwa har wata ɗaya ma kana iya kaurace mata shari'a ta baka irin wannan dama in kuma kana son ka kaurace na wata ɗayan sai ka dawo masallaci kai ta itikafi wannan hadisi da Imam Tabarani da Hakim su suka rawaito sannan an tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ina haƙƙin miji kuma a wuyan matansa wannan haƙƙin mata ne a wuyan mijinta sai Annabi ya ce ai misalin girman haƙƙin miji a wuyan matarsa ka ɗauka mijin nan yana da miki a jikin shi ga baki ɗaya duka jikin shi jambo ne sai wannan matan ta kafa bakinta ta lallashe jini da wannan waruwarin ta cinye wannan mikin mijin nan ya dawo fes lafiyan shi lau babu cuta a jikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce to wallahi har a wannan lokacin matan nan bata biya haƙƙin girman haƙƙin mijinta da ke kanta ba wannan hadisi al-Imam Hakim ya rawaito su ko shugabanni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce haƙƙin su ne a wuyan mu duk abin da suka ce mu yi mu yi duk abin da suka ce mu bari mu bari matukan dai ba saban Allah subhanahu wata'ala bane kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzon Allah ce alayka sam'u wa ta'a wajibi ne akan ka ka saurari shugabanni kuma kai musu da'a fi usrika wa yusrik ko kana cikin walwala ko kana cikin wahala wa man shataka wa makrahi ko kana cikin nishadi ko kuma an yi maka sun yi maka abin da baka jin daɗi baka baka so to dole ne dai in suka ce aji aji in suka ce a bari a bari wa afaratan alaika haka nan ma in sun fifita kansu a kanka suna facata a cikin dukiyan al'umma amma kai sun barka da yunwa su ga su da gidaje da motoci suna wada kansu amma kai sun barka cikin wahala to haƙƙin nan dai yana ne in sun ce ka yi dole ka yi in sun ce ka bari dole ka bari da harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi ko shugaba haƙƙin mabiyansa a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda aka ba shi mulkin al'umman musulmi komin kankantansa sai ya ya sha makantar tsakankaninsu da buƙatuwansu da talaucinsu da rashinsu ba abin da ya dame shi kawai shi yana nashi harka ce ba ruwan shi da damuwansu da buƙatuwansu da talaucinsu da rashinsu manzon Allah ce to shi ma ranar tashin alkiyama sai Allah ya sha makantar tsakankanin shi da bukatuwarsa da talaucin shi da da abin da yake faɗa na alkhairi sai Allah subhanahu wata'ala ya sha makantar tsakankanin shi da wannan ranar tashin alkiyama wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da al-Imam Hakim suka ruwaito da al-Imam Tirmidhi ma da Baihaqi da haka ya ƴan uwa mu sani cewa fa wato addinin musulunci ya zabarar ya kwadaitar akan cewa mu al'ummar musulmi al'umma ce guda ɗaya idan sashin mu ya koka to za ka samu duka sassan al'ummar musulmi su ma sun koka kamar wato jiki ne gangan jiki ne guda ɗaya idan kai yana kokawa to sai ka ga yatsa ma yana kokawa in yatsa na kokawa sai ka ga ido na zubar da hawaye sai ka ga harshe baki yana kuka yana subhanallah yana wayo Allah saboda mene saboda kai na ciwo ko kafa na ciwo ko yatsa na ciwo ko ciki na ciwo to haka nan al'umman musulmi suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara faɗaitar da mu akan cewa kar mu gaba ya mu ya mu kar mu hasada ya mu ya mu kar mu junan mu baya sai dai mu zama ƴan uwan juna mu haɗa kai mu dunkule kuma mu sani cewa fa baya halatta mutum ya kaurace ma dan uwan shi musulmi ya ce ni ba ruwa na da shi faufau har abada ba ruwa na da shi duk iya abin da ya maka kana iya fasata yau ka koyi ka kai gobe ka kai jibi kwana uku to daga lokacin nan kuma shari'a ta yanke maka hanzari wajibi ne kuma ka zo kai ruwa da tsaki da dan uwanka musulmi ko da ba kai ruwa da tsaki a cikin mu'amala ta rayuwa ba to dole kai ruwa da tsaki da mu'amalar shi a cikin babin addini za ku haɗa sahu ɗaya za ku yi ma juna sallama idan abu ya damu musulmi za ku tattauna yadda za ya shawo kan matsala duk wannan na daga cikin abin da shari'a ya ɗora mana sannan kowane musulmi ya tsoraci karfa a je ranar tashin alkiyama ya zama fallafashi aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam wane ne fallafashi yace ai shine wanda zai zo tashin alkiyama ga sallah cikakkiya ga azumi cikakke ga zakka cikakkiya sai dai matsalan ya zagi wani ya yi ma wani kasafi ya ci dukiyan wani ya zubar da jinin wani ya daki wani haka nan za a yanyana aikace-aikacen alkhairinsa har idan alkhairin sun ƙare a ɗibo sharroran mutane kuma a dafka masa daga nan a iza ƙiyin shi zuwa wutan jahannama da haka ya'yan uwana musulmi da waɗannan takaitattun kalmomi nake kira akan al'umman musulmi mu tsoraci Allah mu kiyaye haƙoƙan da ke tsakankaninmu mu tsoraci Allah kowa ya bai wa ɗan uwan shi musulmi haƙƙin shi da ke wuyansa wannan ko a mataki duka matakai tun daga matakai na gida iyaye su ba 'ya'ya haƙƙinsu ‘ya'ya su ba iyaye haƙƙinsu da matakai na zumunci mazumunta yayi su ba ƙanni haƙƙinsu ƙanni su ba yayi haƙƙinsu a zo mataki na anguwa maƙwabta kowa ya ba kowa haƙƙinsa a zo mataki na gari shugabanni su tausaya ma talakawa talakawa su ba shugabanni haƙƙinsu a zo zamantakewan aure mata su ba maza haƙƙinsu maza su ba mata haƙƙinsu har dai duka rayuwar namu gabaki ɗaya duk wanda Allah ya sa yana da haƙƙi a wuyanka to kada kai ganganci a je gaban Allah wani yana da haƙƙi a wuyanka a wannan lokacin alhasanat ne wa sayyi'at kyawawan ayyuka ne ko munana ko dai a ɗibi kyawawan ayyukanka a bashi ko a ɗibi munanan ayyukansa a jibga ba mutum daga nan kuma a wurga shi wutan jahannama kaga rayuwa ba ke amfani ba kenan da haka ya Allah muna roƙonka cikin falalanka ya Allah ka haɗa zukatan musulmi ya Allah ka daidaita matsalolin da ke tsakankanin musulmi ya Allah ka shiryatar da mu ta madaidaici ya Allah ka tsamar da mu daga dukkan dafai zuwa da haske ya Allah ka nisanta mu da alfasha da dukkan abinci ya Allah ka nisanta mu daga fituntunu waɗanda suka bayyana da waɗanda suka ɓoyu ya Allah ka sanya albarka a cikin jinmu ya Allah ka sanya albarka a cikin gananenmu ya Allah ka sanya albarka a cikin zukatanmu ya Allah ka sanya albarka a cikin zamantakewanmu ya Allah ka sanya albarka a cikin iyalanmu ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu ya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya mu rayu akan ta mu mutu akan ta ya Allah abin da ya dame mu Allah ka yaye mana abin da muka yi fi karfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah ka yaye mana talauci da kunci da kakani kai ya Allah ƴan uwan mu a talafin Allah ka taimake su Allah ka taimake su Allah ka ba su mafita Allah ka ciyar da su daga yunwa Allah ka amintar da su daga tsoro Allah ka rubuta yahudu Allah ka tarwata su Allah ka hada su fada ya su ya su Allah ka sanya makamin su ya zama makami da zai kashe su ya Allah ka kubutar da al'ummar musulmi daga dukkan makirci ya Allah abin da ya dame mu a wannan ƙasa ya Allah ka ɗaukake mana da kidnatin da talauci da wahala Allah ka yaye mana Allah ka taimake mu ka taimake shugabannin mu Allah ka dace da mu duniya da lahira Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim